إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 22 ga wata na Sha'ban hijira shekara 1444 wanda ya dace da 14 ga watan 3 2023 yau insha Allah za mu yi darasi na 118 ne ko? 118 cikin littafin bulugun maram na alhafin hajjar askalani insha Allah ina ga a darasinmu na ƙarshe dai mun tsaya bayani na kakkahara ma yahudawa da nasaru sallama da kuma kakka ba su kafa kowa matsayi musu hanya wannan shine karshen karatun yamma duk da cewa yana mas'ala ta kakka fara ma yahudawa sallama ko wani adal kitab akan samu ganin yawan alaƙa ko cakuduwa da su wasu suka yi maka sallama irin ta musulunci tunan mas'ala akwai ruwaya wadda annabi sallallahu alaihi wanda ya hana gata a gaban kakka fara musu sallama to akwai wata ruwaya da take magana cewa in sun muku sallama ku cewa alaikum kenan kakku mai da musu sallama yanda suka muku to wannan a amma ka diba ruwayoyi da maganin magabata kan mas'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kan ku mai da musu sallama ku ce musu wa alaikum domin asalin maganar su idan suka muku sallama suna sallama ta izgili da muguwar adda assalamu alaikum assalamu alaikum ga mai ji daga nesa zai ji kamar kace assalamu alaikum su kuma assalamu alaikum addu'a ce ta halaka ta mutuwa to shi yasa manzo Allah kace masahabai in suka ce assalamu alaikum sai musallama ku ce wa alaikum kina ma me ya koma kansu kuma yace addu'a domin Aisha radiyallahu anha sun shigo wajen shi Allah kitab sun wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan gaisuwa ta assalamu alaikum ita ta ji kalmar kuma ta fahimci kalmar sai mai ta mai da mata da zahi wa alaikum wace ta mai da mata da ahalin kirata wal khanazir ɗayan aladu da birrika da tamina da zagi manzana ce aisha a ci hankali ke mahalar aisha ta baka jin abin ta gaya maka ce baka jin abin da na ce musu ta ne wa alaikum allah yana amsa addu'ar allah yana amsa addu'ar mu a kansu amma bai amsa tasu a kanmu kin amma mai suka faɗi abin zai koma kansu kaga wannan iya karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka a maida musu a cewa alaikum dan ba sa yin sallama ta gaskiya to idan aka wayi gari wa sun maka sallama cikakka yaya za ka yi da su gashi kuma Allah subhanahu wata'ala yana tawazza hutum bi tayyitin fa hayyu bi ahsana min awruha haka muku sallama ku maida daidai ko sama da wadda da aka muku wannan shine hadisin Abdullahi bin Abbas cikin adab mufrad na Imam na Imam Bukhari kuma ruwaya ta tabbata Ibn Abbas ke cewa in suka muku sallama cikakka kuma sallama cikakka ya ce ka wani aya ta umarnin Allah subhanahu wa ta'ala haka muku gaisuwa ku mai da ta kawai ibn abbas kenan ya yi wannan fasara ta ma'ana cikin annabi mafi ne na imamul bukhari kuma ruwa ta ta tabbata zuwa ga abdullahi bin abbas kenan akan haka irin masu maka sallama kai ma cewa alaikum salam shikenan ka sarki abin da ke kanka wallahi sai hadisin na farko a yau يتي وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما سال عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمر على وضع الحرب عشر سنين يأمن, يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض أخرجه أبو داود وأرسله في البخاري kako mun ce muna magana ta mu'amala da alal da kahurai bayanin amshi jizya da dai irin mu'amala da su wanda wannan ruwaya ta miswar bin maharama da murar bin hakam suna ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta a shekara ta hudaybiya kuma menene shekara ta hudaybiya wanda sai ce fa zakara alhadith bitulihi ya doko hadisin dogon kanta wannan littafin fiqh ne akan hadisi shinan ya doko shi dan maslaha ta sa sharadin zama lahiya kuma hadisi yana da fa'idodi da yawa a ciki menene asalin magana za mu ga tsari na musulunci na mu'amala da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke kauce ma zub da jini ba neman yaƙi ba yake in ya zo a yi ko a kawon dalili mazana baya neman zub da jini ko nawa ne sai a kan dole ya zama dole wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alabarami a cikin mauliki zai zo makka ya yi umara da sahabban shi su koma madina ya taso tun daga madina sun tawaga ta wajen mutum dubu da ɗari hudu zuwa ɗari biyar ta ruwaya ta da suka zo bakin hudabiya hudabiya kusan iyaka ce rabin shi wurin a sanin akwai rijiya a hadba kusan wurin iyaka ce ta harami kusan harami iya da iyaka ba mikati ba harami daga ka'aba zuwa kaza zuwa mil goma sha biyu wani wuri kilo goma wani kilo ashirin haka ake ake hududun haram an ya koma kusan ma da yawa sana cikin feri aka ce feri-feri kin makka gewayen makka shi hudabiya daga ka'aba zuwa arewa ne hanyar madina kusan kilo 23 ne a zuwa cikin kewaye garuruwa da kewayen madina kewayen maka to kenan da ya zo biya a nan ya tsaya bai shiga harami ba don ya sanar da kwarai shawa ba yaƙi bai zo amma ya zo ya umara ya kuma da in ya shigo harami kama ya kata kakakun ya gina yaƙi zo don su ne bakin damansu al'ummarsu jin kansu wannan harbi ne ba ka shigo bai da su wannan ya tsaya bakin nan na ga abin da ya kawo shi an san dai a nan sun ji kamar amusta kaka me yasa zai zo ba da uzuninsu ba kin zai ma gwada musu kenan ya isa suka tura wakili ya je ya ga menene ya zo da shi ya mishi bayani dalla-dalla ba mu zo yaki ba mun zo ne don mu umara mu koma wannan wakili ya koma wajen kwale shawa ya gaya musu ga abin da muhammadu ya mishi mace gaskiya na ga alama ya zo da zaman lahiya bai zo ba da yaki kuma a lokaci guda abin da zan gaya muku na ga ya ce na shiga fadar kisra na shiga ta kaisar sarakunan duniya na ji a cewa ban gaba wani shugaba da jama'a shi ke girmama shi irin da jama'a Muhammad suke girmama Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Muhammad ya ga ya ga dan anan ne an ce akwai wace abu aka ce abu abu jigadan me zai yi tsoro anan ne ya sahabbai da manzon ya tuka ki su kare su shawo a cikin su an ce malam ba irin su ba irin su haka ba za su sahabbai suna dauka suna dauka mai manzon suna shawo a cikin su anan kadai ya kai haka kamar da Musa Kurone ke cewa anan kadai yawa kana yayi tuyi a tare miya a shawo a ciki ya kai ba ci da dai ake abun ba magana a nan har cikin sahabbai shi wakilin ya zama tattaunawa sai ga wani ya sama su ba gani ba bai gane shi sai iya wa'annan magana ya taɓa shi sai bigi hannun shi ya bigi hannun ya taɓa shi ya taɓa shi ya ce wani kuma wane ne shi kuma suna da alaƙa da shi a wancan zamani kayan musulunci a nan dai sai shi wani wakilin kusa yake ce muhammadu kakka rudu da waɗannan mutanen ba kakka rudu sun da zubar ka wani bisa kare ka sai ce mashi bazar lata ma kalma ce baka kamata ɗaya zaki ne mishi kamar bazar kamar al'aura ce su kuma lata ce kana abin bautar su ka shi bazar da ba lata da ka saba wanka shi ne wuce ne ya yi mai wani bakan magana mai zahi don ya san baki ta mu za mu tafi mahudu mu za mu tafi barshi mu gamin bakan magana wannan ita ce ya muhammadu waye wannan waye wace mu magana wannan ita wane ne ya ce to ya mai isani yana jahiliya ya ce wallahi in ba dan ba abin da kamar rama ba da ka sha kai man bakan magana to amma kana da isa kana ba za mu kawo shi ke jaka a takaice dai wani kisa ce doguwa a wannan kai da kawowa a nan sallallahu alaihi wasallam an turu su har bin amur shi ne ƙarshen wanda aka yi magana da shi ta tattaunawa ta cikin abin da aka ɗauka ba magana yaƙi amma mun zumu da ku an sa hannu a kan tsaye da yaƙi tsakanin mu da ku babu yaƙi tsawon shekara goma kuma yanzu ba za ku shiga makka ba a yanzu su suna ga cewa in suka shiga kama akwai da masu takakka an zuke nan ba ne amma yanzu ke uzunin su ba duka zo za mu ba kwana uku a garin kuma wani guda ba cikin garin makka ko kuma kwana uku muka ba baɗi ba ba na ba kuma cikin yarjejeniya duk wanda daga nan ya gudu ya je wajen kaɗan garinmu kamar domin shi amma idan naka ya ya dawo gida ya dawo a gaunin dai akwai takaka amma na zama ya rantsuwa kansu ta wallahi duk za su tankare ne da wani abu na matsala kare a rumar musulun salam ta da sun zan ɗauka a cikin wannan tattaunawa kwarai cikin sabai akwai wanda abin ya musu ciwo musu farce hikima ba irin su umar bin khattab balle abin da ya ba su zahi cewa a mai da mutumin da ya zo ya yi imani ya hijira a mai doshi makka wani abin shitarar hankali ana cikin wannan tattaunawa sai ga cikin musulmi da suke can harike ya ga ɗaya ya zo da sarƙa a ɗarmi a jikin shi ya wada gaban musulmi an kare ana cikin ana cikin sahani an riga an kawo magana sai manzo Allah ya ce wannan suka ce a ce wannan ya ce a to kuma uban shi ne baban shi ne yake sa hannu ya ce wannan ce har shi dole ka mai da shi wannan abin kwariya ta da musulmi hankali gashi a cikin sarƙa ya tsero kuma aka ce a mai da shi da ya ce za a maida ni bayan na zo ina musulmi rasulullah za a maida ni makka ya ce allah baka mota jika allah baka mota kura ya yi kwana za a maida sai umar babban shi umar babban shi ya mika mai takobi ya bige uban to bige shi kurin ka zai tun kawo to bige shi kurin umar ya bige ya fi sabon takobin da suka ta yi wannan umar ya zo ce ma abubakar ya zo ya rasulullah koyi aka yi za mu ɗauki kaskanci cikin addini yaushe za mu ɗauki ba kai kace ba ka gani a mauliki za mu zo mu yi tsawafi mu koma wasu da arziki wasu sai kuma sun ɗauki wulaƙancin wulaƙancin da sau da shi za mu yi da wulaƙancin annabi ya ce umar na ce maka bana a ce za ka zo ka ibin sha'ala za ka zo ka ibin sha'ala za ka zo ka ibin ka'aba lahiya lau sha'ala ya ji ka umar abin da ya mai da tsare ya ce abubakar abubakar akwai dubi na kan gane ya ce abubakar ba annabi ba shi ne zai amince za mu zo mu tawafi cikin lahiya kuma ga zaka kuma zuma kuma da kaskancin sai abubakar ya ce umar ya ce maka bana umar ba abubakar bai na kai ya ce a ya ce bai gaya ba ya ce wala umar za ka zo ka tsaya ne gaya maka za ka zo tabbas ya shiga haka kawai a takaice cikin sulhu da aka ga akwai wannan masala kana almanzara zama ya haka saboda kare shi kare da waje a nan bala'i da zai idan ya kace kishin kishin batta da yakin batta ne bala'i domin su kure shawa suna da izza da kaba a ci an zo uzun su idan su mutu dan kamar dan kare kaba sai suna mutuwa yaki a cikin kaka makka kamar za su mutu kamar ta yadda kowa mutane kuma su kuma musulmi sun zo su ma da me an yi mubayawa za a lokacin da kayan wani abun da annabi ya zo bakin gari usman ya tafi cikin makka da hoto aka ce aka ce usman kan shi ta yi dama aka yi usman ana aka aka bi atar duwan annabi ya fara musulmi mu baya akan mutuwa ko rayuwa da annabi dawo hannun shi aka zo suka yi baya kasa kasa wannan ita ce har aka yi tun dubu suka nan baya sai ji mutuwa kenan da kace usman to umar bin zaid ya mutu gurin makka za shiga gurin to kenan lokacin nan musulmi suna da su ma a mutum a cikin yaƙi zai na bala'i Allah kiyaye shi Allah ke magana Allah sa kame hannu da wannan yaki na bala'i zai sai Allah kare jinin mutane wannan sulhu a takaice dai haka aka yi sulhu cewa shekara goma an dage yaki kuma baɗi za ku zo ku yi umara kuma duk wanda ya je ku maido shi in ya je ku maido shi kuma dan a gaba Allah sakar da aya ta na wannan na maganar ya ya rizqa mun zaji akul mu'minatin muhajiratin المؤمنات فامتثلون على امر ايمانهن فلا علمتم مؤمنات فلا تجدون عند كفاركم لهن هدون ولا هم يهدون لهن دي wannan ayat da take magana kan Allah ya ce ya kuma su imani da za ku mu'minat muhajirat an mata masu imani ko sai masu hijira to ita famtahinuhun ku bincike su Allah alim imanihim dan Allah shi sanin imanin ba sai ba amma dai ku ku bincika bakin nau tafin alimtum mu'minat don haka kuma wani masu imani ne to anan za ta zuna rukufa ko kuma da su domin lahunin ne wa lahunin da zunin lahunin anan babu halitta tare mushriki an hana to anan kenan a takaice anan dai wani ayat aka kudda mata cikin magana amma namiji in yaji za a miro shi wannan haka suka yi hikimar da Allah dai a cikin wannan bawan Allah ba Allah ce annabi ba Allah ce annabi ce Allah ba ta mutu ba suka tayyabuta ana nan sai ya cire sai ya tahi can zama da ibel shi bai maka bai madina can bai madina kuma can iya ga kai tsari hanya hanya kure shawa sai ka zaba sana lokacin su suka zo suka zo san yawanci da makami kure shawa shi ma wani cikin sai da ya wuta da aka je aka mai annabi ya bada shi ya yi abu basir ya yi je madina suka je suka ce kai kace gashi kuma ya zo annabi ta abu suka bi su bisar su da sabbi suka tafi ka koma makka ya zo kuma ya hijira ya tserewa amma da mace duk an sa hannu sai muhimmancin sa hannu ba ya tara da ko abinci na farko shine suka ce Abu Jandal shine Abu Jandal shine farko wanda aka mira shi wani Abu Jandal na ku shi Abu Basir sai da suka yi zo annabi suka zo wakilai guda biyu daga daga makka suka turo su ku tafi da su ku tafi da shi kuma annabi ta bi su ku tafi Abu Basir an mutu ya yi barni aka wuto da shi an kamo hanya suna tafiya da shi aka zama na tattaunawa sai yake wa ɗan hira ka amma ta kubunta ka bala ta kubunta mu ta kubunta mu mamanci ka yake wani ta kubunta shi ita ha ba ta kuma iya yaban ta cikin gani da ai da yaushe ta kubunta gurin da yake da ya cire ya sare ɗayan ya kashe ɗayan ɗayan zubar gudu ɗayan zubar gudu shi madina annabi ya zama cikin ya gaji a dubu shi ko ya ce wannan wanda ya zo da bala'i ya shigo masallaci a dubu ya shigo masallaci a dubu ya ce wannan ya zo da tafiya kai ita su da ya kashe ɗanwani ma ya rido ne annan sura salama ya ba wasu cewa dai abu su ya fita daga madina amma ya bu murni ko ya bu madina annabi ya ba da shi ya tsaya can shi ma ya gama da abujan da suka ma a can suka mara bai kudu su suke suke tare da wakar kure shawa kusa da suka ta su lai wannan magana mun barta zuwan da ya zo a bar shi ga Allah wata mutan su da kai suka ce a bar duk wanda ya zo gida zo ka bar shi ka zo gida haka wannan amince ta hikima Allah dai a takaice da anan Allah ya kawo akwai cikin jin an sa da khuza'a kabila ta khuza'a da ake da ji ne an ce mai san shiga karkashin musulmi shiga ko da ka hore ne suna wannan kamar alikin mu ne muna tare to akwai khuza'a suna alikin annabi sallallahu alaihi musulmi ne to sai quraishi suka taba su suka keta wani al'ummai wasu yayin da aka yi kenan na na bude maka bayan shekara biyar to kuma na sa hannun da aka yi shekara ta shida ce ya ba musulmi damar shiga da wuta addini an watsa da awata da akwai zaman lafiya a shiga a kira da awata yawo kwarai an zo an zama manzon Allah ya ake zuwa ga Kisra zuwa ga Kaisar zuwa ga zuwa ga ga Najashi mukawis aka ta ake kuma ake zuciya ya wuce magana yanzu an samu zaman lafiya aka shiga kuma da awasa mawuji wani abin da shi ne da cikin sabara ne ke cewa mutane kuna ɗaukar buɗe maka shi da fatahu mu a wajenmu sun ribiya shi da fatahu bayan shi Allah sauka ina fata naka fata mu bina ya ce wani an sauka da wani aya gab da buɗe gab da buɗe biya mu da shi babban buɗe muke misali ya ce sai da buɗe maka ta buɗe maka buɗe ne amma ce muna muna da sayan babban buɗe mu sulhu da biya a takaice dai anan ayin sulhu da biya kuma Allah ba da nasara bayan shekara biran kuma sun tada jijiyar adar shi ma tada kenan aka zo aka yaƙi maka kuma Allah ba da buɗi a hannun musulmi kai ji wata wannan kenan to muna magana kan wannan sulhu hudaybiya shine abin da ya waka to anan ya so ga maka annabi sallallahu alaihi a rubutu da aka yi an ce hada ma salaha alaihi muhammad abdullahi wannan abin da muhammad abdullahi ne ya ya sulhu da shi kenan jijiyar da muka ambata ta baya tunan an ce muhammad bin abdullahi babar rasulullah asalin can kisar sun sa muhammad bin muhammadu rasulullah suka ce a yau mu amince rasulullah na miyake shi suka ce la ba mu amince ba da wannan magana dole a goge ali ne mai rubutu ali ana ce ali goge alitar da bana goge ya zai in goge wannan abun kuna yawan goge bana bana iya ba bana iya goge ba rasulullah annabi ce ali guda mu annabi ce ma da guda mun wurin annabi sai ga kiran ta gurin guda mun wurin annabi sai hannu ya goge kurce wurin yace ma ali za a jarrabe ka da irin wannan asal haka yace ma ali anan kai ma zaka zaka shiga irin wannan halin shikenan a takaice dai abin da muna magana abin da sha ali ali wannan ta wakana gare shi rigimarsa da muawiya ya kake da aka ta yi karshe ai rigimu al muawiya ana wani bige bige an bugawa ai an zo wurin da aka ce za a sulhu wanda a sulhu da za a yi sayyidina ali da muawiya masulu an sa sharadin kowa sai ya yarda an hudda amil mu'minin dole a sa ali bin bin abi talib ko ba amir mu'minin ba tunda rigimar ce kalmar muawiya da ko Ali ya yarda a goge Amir bin Asa Ali bin Abi Talib ka ne ta magana annabi da ya ga mai wancan zamanin shi ya inkara to gashi kai ka ka tsabe ka sai a lokacin da yake tana magana da annabi ga mishi shi ma ya yarda kenan yanzu ya yarda a goge Amir bin Asa asa Ali bin Abi Talib annabi ya ba labari na kai Allah san shi a wurin zakata kenan wannan sulun to abinda aka rubuta ne anan kito ka maka hikimar Allah san Allah yake abu wannan abun wanda suke manyan tawakkal Qurayshawa kuma dodin Qurayshawa shugaban Qurayshawa sa Khalid bin Walid sa Amr bin As shi wannan Suhail bin Amr sa Abu Sufyan suna cikin kahurci su ne a gaba na abuga na amutu amma hikimar Allah wannan dukkan suka fusanta gaba daya suka zama to komandodin musulunci kuma daga baya shi Khalid bin Walid da Amr bin As wanda yaje Habasha neman kawo musulmi da shi mai rubutun wannan Suhail bin Amr da Qurayshawa wanda ta dona mun biyar da ba bisa kamar din shi Sali bin Amr shi ma musulmin ta yi. Daga suka zama kuma nuna musulunci. Kowa komanda ne, komanda ya buɗe garuruwa haka har bin wali, Amr bin As shi buɗe Afirka. Bayan shi Sham da yi, shi buɗe Afirka, shi shi kuwa shi kuwa Masar. Amr bin As ko shi har bin wali an san bala'in da ya buɗe fituhat ta ta Yarmouk, yakin Yarmouk da yakin Kadisiya. Kowa san wa kowa su duk wannan komando suka na na musulunci gaba. Sabu Sufyan mana. kare ki musulunci kaga a lokacin kace aje a mutu kaga garin yanzu sun wa ka za an waye gari sun ma addinin Allah ake kuma kace annabi sallallahu alaihi wasallam bai neman zubda jini ya zama dole ba dan zubda jini gurin ba a ya ki iya shi akan masala kullun ina da jiya da masala ga al'umma ba kullun a mutu bane kullun aje a mutu kullun ba to yace kenan abinda aka rubuta a wannan rijejeniya هذا ما سال عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو وانا ابن محمد بن عبد الله يسلو دشي دشي سهيل بن عمرو وكيل قريشاوا على وجه الحرب 10 سنين akan za a je makamai ba yaki tsawon shekara goma ya amanu fi hannas mutane suna cikin aminci tsakanin qurayshawa da musulmi wai kufu ba'dum an ba'd kowa zai kame tabdan wushi kaga nan shata kenan a musulunci ana yarjejina ta ajiye makamai a zaman zaman lahiya ana yi sai kana kullu musulunci ba dai kuna azu da ba da masallaci shekara goma aka aji shekara goma ba ya yaki da kuma annabi kuma zan sa hannu kan haka amma su suka tada wannan yarjejeniya sun ci amana sun warware yarjejeniya da ta kasa taba kowa ka ta bangaren kowa sun taba khuza bayan shekara ta biyu da wannan sulhu shekara yakin bude makka makinan nan ya soka maka shi wannan abu bin hajar cewa halicin yin guduna na zama lahiya rishin yaƙi tsakanin wata ƙasa ta kawure a zamana ba yaƙi ko a zaɓunci a ce kullum yaƙi da kamar sallah kullum kamar sallah guda biyar sai an yi dole ana iya huta sai a samu ta aminci a wannan abin da yake cikin wannan sulu ce na abu bin hajar kamar magana kun kan fikihun halicin yin guduna a zamana a sa hannu tsakanin ku da kahurai ba a yaƙi shekara kaza wannan gome ci yawa ƙara yawa ƙasa daga nan ya dace da matsala ga musulmi wanda zai ba su wannan ba ƙayyade bai shekara kaza manan da abin da yau kani na ga muna shekara goma san kwa ba kaɗan bacci wannan shi ne abin da yake wannan ruwaya ta abu dawuda ta kuma asalin hadisin cikin sahih bukhari ta ce wa akhraja muslim ba'dahu min hadith anas bin malik radiyallahu anhu wannan ruwaya ta wanda imam bukhari ya kata ta abu dawud ya ce imam musulma ya kawo ruwayar amma daga an zubin malik mai kuka musulmar bin makarama da marwan daga an zubin malik ya kawo ruwayar wafi a cikin ruwayar ta an zubin malik ya ce an na manja ana minkum lamna rudahu alaikum wa man ja'akum minna rantumu alaina an ta lafazin babu wannan ko ya karin bayani da a ce wacce lafazin babu wannan cewa ne ne muku bayani shi ya ce a cikin rijiyar annaman ja'ana minkum duk wanda ya zo mana daga cikinku su da mutum suke karshen dan kawai shawarar da suke gaba da sun ji aji magana annabi yarda kuma duk wanda ya zo mana ya zo maka kenan minkum daga cikinku musulmi ya zo nan maka lamna rudda wa alaikum ba za mu yi da shi ba gida zo amma wa man ja'akum minna wanda ya je muku daga nan daga cikin mu yaje ke hijira ne ku rartumu alaina za ku mido mun shi ko annabi ya rada wannan an ci da cikin kullum cewa annabi ya magana da wahayi kuma iya samun tabbaci daga Allah wannan abu ne wanda a hankali ce sai ka ce ka ga magana Umar ya ga akwai kaman akwai akwai wulaƙanci ga addini amma abu ne ya da fa'ida ko san fa'ida shi na gaban wannan misali da muka samu irin wannan da kullum ka kauce ma zub da jini da sulu ya alheri kuma na da sulu khair inda ba wani wulaƙanci ga addini ko ya san irin abin da yau kana a katar banduz na sallah a bakin tasha wanda an san dai abin da yau kana a ƙarshen lamari ne bayan sha biyu da rabi ta rana muna gidan gwamna ga sakin da magaran ga firafi a wancan zamani ga commandant de legion na gendarmerie commandant de zone na sojina da kwamsar duk wani iko na garin na iya tare muna cikin buru a sha biyu da rabi ta rana a prefecture a lokacin nan cikin abin da muka da jejeniya ana gudun a yi sallar a yi rikici wasu su barayi su yi aiki su yi banna wurin kan haka mace to mutum da ba za a hana mu ba da mu ba mu ce ana mu kun hawan annabi sallallahu alaihi wasallam da kai tunda ga abin da kuke tsoro ba hana mu sallar juma'a akai ba ga abin da kuke gudu ta yau insha Allah za mu doke ta yau a lokacin nan gwamnati a za su yarda wace kwarai za su yarda sula ce da kun kyauta kwarai da kun kyauta mana sun ci da an samu huta kan abu in duk suka yi haka kun kalla da kun kyauta mana in sun tura san amince shi san amince a lokacin nan a takaice dai sunan abin da abin ne dogo kenan wannan shine da muka amince kan haka ne ma asali shi jin daɗin abin mun kawo zama lahiya mun ba su goyon baya ka ayi rikici a lokacin a take firafin ya ce ma markin zamanin wannan to ku kuma ku je ku diba duk a garin ne da yake da hili na gwamnati kan gari ku zo wadda mai shukumi ba ku kama ka ba su shi duk inda yake da hili za a yi masallaci a cikin garin ya ce ku je ku nema ku nemo kun kun gani so ku gaya wa ba sai kuma ka ba su haka haka lokacin nan da Allah ya sa sai wannan hirin da aka yi gol da aka gol a filin gol shi muka samu kuma hikima Allah dai bayan lokaci shi ne dai aka samu wannan kuma aka baddala ma wancan ya bada wani abu aka sai wannan to lokacin nan da muka zo muke gaya wa ‘yan uwa mun zo mun sabko asali mun sa hannun yarjejeniya ce ba za mu yi juma'a ba don ganin wani ɗan uwa ya tsorata ya ji ya ce mana an kasa metirizan mutane wajen ƙarfe ɗaya ta kusa suna kasa kiri metirizan mutane ke na ɓana za ashe tsorata ya ba wurin tun da wuri soja ka ɗari biyu sojoji ɗari biyu sun kasa soja sun kai ɗari biyu Allah ma sun kai ɗari biyu sojina sun kai ɗari biyu sojina amma shi ashe da gudu ne wuri gudu ne da wuri za ga abin da hime ba da ashe sojina sun kore mutane a yaro an kawo an zo an shi mutu a masallaci an kira sallah an komi ko sallah ko ake jira yi mun saba ko ko wasu masallaci sojina sun zagaye ko ina sun tsara wuri haba talaka soji haba kai wa alaka shi ke na hikimar Allah da muka zo musa alhaji in karanta alhaji duka dai jama'a da manya za a tara su duka sai muka ce to kuma ta ke zo su kun shi sojina ya ce mu an ce muna nan ya kusa da kare ma muka ce a mun yarjejeniya mu da hukuma ce juma sai ba za mu yi ba za mu yi da ta majema asalin musa da majema ke adam na ne baka tajani ya ce mu an ce mu ce a muka ce ba ma saba alkawari tuna cikin yan wakon su fara kuka kamar suna da an wulakanta ta ya za a ce muka ce a muna fata muna roƙon Allah da mutum sunan hudaybiya shi magana da gaba muna fata lalle akwai ba daɗi muna fata ya zo mutum maslaha irin sunan hudaybiya muna ban ku haka Allah ya kaddara aka kwashe kamun gaba ɗaya aka watse lamun lahiya a zamanin da sun shirya komi har an rubuta an tsara cikin program kinsu a ƙona nan a ji shagon hassan isa a ƙona a je gidanmu da muke a ƙona aje da muke hira a kona duk da muke da a shayar tsara ko suka zama kai diski mura za a kona bayan kada zanga zanga kun duk mun ba san da haka ba to wannan abin da aka bi ayi ba ka da cima burin su ba a lokacin na wallahi kusan rana ta yi ana ana jeje wannan zan shiga wajen an taru wannan yan ɗari kusan kunna wutar wutar fitilin su biyuwa da kai suna cikin mota ba su ganna ba sun zo suna leƙa suna dariya suna dariya an gama da yin zana hikima Allah an yi wannan da turai shi ka turbantus da defect sati biyu mun komo majema da dj ka turbantus muka haɗa juma'a majema suka ce ba ta musu ba ba sai da kurin juma'a yadda ta sanya kurin wannan juma'a ba a yin ta kurin suka ɗauki su dalilai dai da kai da abin dogon abu dai zanga-zanga ta wakana ta da defect aka yi da nakta buje-buje ƙarshe dai a lejistar da rannan wannan malaman dukansu a ta saba na kuma sun saba na gina soji kuma cikin zai ga a juye cikin zai ne a sun tsaki aka danna cikin tsaki da wasu suka raka su Allah sai suka kwana uku da kyan suka kwana uku a cikin gina soji a tsare cikin tsari da kyan da agaji da kwanta yan siyasa nasu aka zo aka kudo su da gidan kasa kaga Allah ya juya abin shi daga nan domin da sarakunan su mu aka ɗauka 'yan ta'adda aka haɗa mana kai kowa haɗa mana kai daga nan shi gwamna an je an zazzagi ƙwayen shi ɗan zanga-zanga shi kuma sarki abin da aka yi ba taɓa tare da magana ba a rihin gidan sarauta da rana ba da dare ba wula da suka zagin shi aka bige sarki ƙwayen da su ma sarki da kyar da kariya shi a cikin gida da kyar da kare shi da shi cikin gidan shi aka cikin gida kada ka gata haushi ana zagin shi kuma su suka jama a gaban shi malamin ɗaya tashi har maganu kama gani da jamalin da yake ya sa ma aka mai sha za a hau zarki kurin allah ya kawo wannan daga nan sai sarki ya bayyana a wajen ashe wannan sun mutane maza sun je gidan gwamnati sun zage shi daga na Allah ya wadasu gurgu Allah ya wadasu gurgu ya ce ka ta hawa suke ya fi zama ta alheri gidan har yanzu alhamdulillah masha Allah ko bin mu nan ina ke sarki na ya kare na zama kuma ko bin mu nan wallahi da kira kullum sulu a neman yana cewa sulu khairu kullum da akwai sulu ka yi da ya zai kaka ce kai kai kawai a bata kwaya bala'i sun ce bala'i ya bai ba ya dole ya zo dole kwaro annabi kita annabi kita ku roki Allah ya ba ku lafiya ku da mai yaki in ya zo ku kuma ku roki Allah ku yaki amma ba da mai ba da bala'i Allah ka bala'i wallahi ka bace to anan muna magana ta ruwa musulmi kenan suka ce annaman ja'ana minkum lam naruddu alaikum wanda ya zo mana idan mu kore sha zo makka daga cikin ku musulmi ba za mu mai da shi ba wa man ja'akum minna radduhu alaina wanda ya zo muku daga cikin mu kuma na mai je naku ku mai doci gida fa qalu sai anan sun safa suka ce ataktubu hadha ya rasulullah ya manzon Allah zaka yarda a rubuta wannan magana a maido mutum na in ya je a maido shi na suke na ɗan musulmi ya yi hijira a maido shi in namu ya je kuma a mai asiri ya zamana za ka amince ya kasu za ka amince za ka makula za ka amince ya sulla za a rubuta wani abu za a rubuta jaki za a rubuta wani abu ya ce na eh za a rubuta sai ka ce musu innahu man zahaba minna ilayhi fa abadahu Allah in har namu ne hijira je mashi bila mina na mashi har musulmi hijira gaba ka tsaye mishi to me zamu da shi dan Allah Allah karo nasar shi ma Allah mana nasar shi ma gaba da bum bum bum bukata shi in har namu ne hijira je me matsala ya zama shi mu muna neman nasar shi tun bai bukata kenan yayi mutane yace wa man ja'ana minhum wanda kuma musulmi ne daga can yazo nan aka maida shi sai ja'alullahu lahu makharajan makharaja Allah zai ba shi mahuta da yalwa zai wutar zai kuci insha Allah ko da maida shi bai Allah zai dauke mu kumcin kuma abin da ya kana ga Abu Dujana da shi Abu Basir da kansu kushin suka nema a sake su a saka musu kofa a bar musu hanya kenan ka nan mutum ta sulu a nan kwarai manzana kwarai yana son sulu kwarai yana yi ta sulu akan akan yaƙi sai ruwaya ta ya ce wani abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala muwahadan lam yarih ra'ihat aljanna wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 ama akhrajahu al-bukhari da muslim ce take kare da amana da rajijeniya abdullahi ibn umar ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala mu'ana duk wanda ya kashe kawunu amana kawuni ne amma ka bashi amana ta zaman lahiya kuna zaman lahiya da shi ka lallaba ka kashe kai musulmi ne ko manzala ce lam yari ra'iyatul janna bai samun kamshin aljanna Allah kamata kaka kuma da ce to ina maganar cewa inda da imani ba a dawama a wuta a ce wannan ya hukunta maka a tashin farko uba da Allah zai mai ko musulmi ne isa kushin aljanna sai dai daga baya abin da ya wakana ya wakana amma gamin farko ba ka samu ya maka uba ta nisar ta karkashin aljanna ma dalilin kashe mu'allaka duk da cewa a shari'a tamu ba za a kashe ka ba kuma shari'a musulunci ba a kashe musulmi da ya kashe kawurin amana haididiya amma hukuba ta Allah zai maka hukubar hana ka kamshin aljanna shi ne hukubar kashe kawurin amana ya diya ba a wannan diya haƙi mutum ba haƙi Allah ba da ba diya zai kashe mutum a za a kama ka ko ta bai jaka bai dai shi kenan zama kafara sai da kan kai da mangu mutu da tuba da bata kai ka tuba da ba ko kai ka bai diya bakaran wanda kan haƙƙin yan wushin diya ita diya da kake shekara bai diya haƙƙin wanka ne haƙƙin Allah bane ba kuma kafara wata uwa ce Allah daura mu yi kafara amma ta kisa yin kafara ma bai dauke maka ai kafara ana kafara ne aina katar khata bana ba ba da gangaci bane ba na kusura yake kafara bana Allah ya garauta maka amma da ganganci Allah kafara ta tsakanin ya saka mata kaga wannan haka muhimmancin muhimmancin kare amana muhimmancin cika alƙawarin ko da kafiri kakka kakka yaudara ba sai yaudara ko da kafiri ka cika amana kakka mai yaudara kan dalilin haka annabi ce za a hana kamshin aljanna kuma da alhalin kamshin aljanna ana samun da daga take shekara 40 kenan ko kusa da zawa ko kusa aljanna kaga kana ta kaga wannan ya karanta da mu garaje da wasu ke yi da sunan addini za a lalaba wani kawuri ne ko ba amurke ne ko faranshi ne ai an ba shi visa visa ita ce amana da ƙasa ta baka za ka zo ka yi wani abu na sulhu ko na mu'amala wani aiki da za ka yi ko kama wani ko kama al'umma duk yau ne za ka ne ko ya zo wani aiki na musamman kaga a nan haƙƙi ne mu kare shi duk wanda ya ba shi wannan kariya don ba mai yaudara zuci ko tsakanin musulmi kaure ne kace wanda don ko ba da ko tsakanin kaure kaure ne tsakanin musulmi kaure ne a ce mai sai kasar musulmi ce kaure ne yake magana kuma kan kaure ne kace an kashi shi kasar musulmi ne kuma kaure ne iya kaure ne ake magana mu'ahad wannan yari wannan magana ta rijijiniya ta zama lahiya da wannan ruwaya kenan a yi ƙoƙarin kare amana da cika alƙawari sai babu sabaki wa ramai baban tserere da maganar jiwa a musulunci ana tserere ko dawaki ko raƙumi ko magana akan iya halbi عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد دمرت من الحقياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من في من سابق زاد البخاري متفق عليه زاد البخاري قال قال سفيان من الحافياء إلى ثانية الوداع خمسة أميال أو ستة أو ستة ومن الثانية إلى مسجد بني زريق ميل نهي كامك مسألة سيريري النبي صلى الله عليه وسلم سابق بالخير يا سأين سيريري بالخير التي قد دمرت قد دمرت من الحفياء دوكي كشي كشي me dokin da aka wa me aka cewa me suke wa doki suna mai an so kamar doki ya yi bala'i wajen yaƙi ko ya yi da abin da ake so sun za ta ana ya ba shi abinci da yawa a mai kiwa mai kiwa zama kato kuma ya ɗage sai ka ba shi kaɗan-kaɗan kuma ana mai ɗan darma ana mai ɗan abu a hankali a hankali sai wani kiba ta zibi kuma to gashi ya ce ya zama kokato kuma an mai horo da ke da horo ne da kai da kawo kuma wannan abin ya zibi wannan mai ya ko ne jimurin wahala ba ta ayan tarama ne aba ayi nan abu to wannan iya da jimuri wajen bala'i wajen wajen yaki iya jimawa bai gaji ba to irin kenan wanda suka aka musu wannan horo su aka musu wurin sha farko tashi daga saniyyatul wada daga saniyyatul salam wuri ne hanya ce tsakanin duwatsu duk da akwai wada da aka yi tattar tarihi wacce ko magana asalin saniyya suna cewa tana arewacin arewacin madina to shi nan daga saniyya wurin sananne a can daga saniyya zuwa masallacin bani zurai ka sami ka sami suna can masallacin wani masallacin kaza ba laifi bane a ce masallacin suwa ne ko mutum ko wani wuri ba laifi bane ba zuwa masallacin bani zurai kenan wannan me aka ce wa kan amadu ita me aka ce ita ita ta dawaki wanda aka ma wannan horo wa kan amadu wa tsawon wurin sanatar wada nan ne kenan zuwa zuwa aka ce wurin sha wa sabaka bin halatin lalabtu don ba wadda ba'awa ba wadda ba'awa ba wannan horon muna same da ilabin sai batun lokaci kenan wadda ba'awa horo ba ita ce take karaman tahiya an ce kamar zama mil guda ne kamar da bayani a baya kenan yayi yayi an yi riga riga daga wuri kaza akwai wanda aka yi tsawon tahiya ta mil biyar ko mil shidda a takaice wata kuma kiran aka yi ta mil guda ce ma da kan suka samu horo na horo suka samu su suka yi kilo shidda kai mil shidda aka ce mil a larabci a wa'awa aka ce mil daban da kilo shi mil a lissahin kilo na zamani kilo guda ne da metar ɗari shida ɗan kilo sisan metar shi ne mil guda aka ce mil na larabci a awon zamani ya kai kilo guda da metar ɗari shida haka ne ya kilo ɗaya da rabi ya kilo ɗaya da rabi sai ya ce وكان ابن عمر في مصر بقى شيء ابن عمر ما لا بارد ايش كنت كثير لما ايش كنت كثير لما اسكت متفق عليه وانا روايه امام البخاري يا قال لفظ سفيان يا سوي بيان كمان تصور ده حفايا كو ده حفايا ان انا حفايا من حفايا لبن لفنيه الوداع خمسه اموال اميال kenan da yace daga hafaya zuwa sanatar wada wurin tsawon tahiya ne ta mil biyar zuwa mil shida wa'incan wanda aka man horon wurin shansu shi kuma daga saniya zuwa bani zurai a nan shi kuma mil guda ne tsawon wurin haka na kwarewa gaji wani ba su iya dogon tahiya ya kai masa doguwa ya kai gajeren wurin sha almuhimmin a nan kura bada sai ka maka maganar mahimmancin a musulunci an ba da dama don motsa jiki akan abin da yake masana ga addini a yi tserere da motsa jiki da koyo koyon yaƙi wa anu wata ruwa daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية نعم yake cewa nan salama ya yi tsirere tsakanin dawakai al'urra al'ari jamal ƙari ne ma'ana dokin da ya kai shekara biyar ya har a haƙorin shi kenan ya zama babba har ya kai zub da haƙori haka kenan ya yi ƙaramin doki ƙarhi da sabo da gudu tserere to su a nan misali a ce nan ne sha to su alƙwara ana basu an ƙara musu aukan wancan wanda ba suke shekarunsa ba an ƙara ma alƙwara masu ƙarhi wurin sha sama sama da waɗanda suke ba suke su ba almuhim dai annabi ya tserere a wajen babu mun tserere ne ko a ya ce wa ramai da maganar halbi ko jiwa halbi da mace halbi halbi a musulunci wa ana bi hurairah rahimahu abu abu da kuma sahabi bin ban wata inganta wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabaq illa fi khufin aw nasalin aw hafir wannan ruwaya abinda yake cikin tanar sallallahu alaihi wasallam ya ce la sabaka babu tserere gasa gasa competition ta tsirere ko kaza za a yi wata gwagwarma ya tsirere sai cikin abu fi hufin ana ne raƙumi a wani sarin ko ta gasa ta kibiya halbi i halbi a hafirin ko ta hoto ma'ana doki shi mai kohoto wannan hadisi shi da asalin tushen rigima ko saɓanin da ake malamai suke a yau kan duk wata musabaka zahirin hadisin ce babu wata musabaka da za a yi a wani abin guda uku shi hadisin haka yace koran uku ya ce uku su ma dalilin maslaha ta addini an san raƙumi saboda hiya yaƙi doki don yaƙi kibiya wajen halbi koyan halbi amma wanda ba shi ba tunan ne wa malamai suka yi ta kai da kawowa kan mas'ala ta musabaka ta komi duk da nan ne na galautin mahadi ne wani malami riyas bin ibrahim ɗin masu ƙarya hadisi mahadi ya zo shugaban aminu muni ne yana wasa da tattabara a hannun shaka sai malamin ya zo don ya ba shi goyon baya da muhimmancin tattabara ya kawo wannan ruwaya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف عن سنة عافر أو جناح أو جناح جناح تبع بيوكي تتورى كده kina annabi ya ce wannan kina ba zama zumunci ya ƙara jana shi ma ni malami ne duk da sakuna na ma wasu san karatu da ya ƙare hadisin shi malamin ƙare hadisin shi sai ya ce a kawo ta tabar heyan kata ya ce abin da ya kashe wannan kare don ya gani tabara ne to duka bakar bayan ka gaba da amma za ba san ka da yi da ya ce na san kai wannan da kai maka da ci da kurin maka da ci da kai mala ya san a bashi na abu kuma shi mala ya san abin kakar ya ce da ya ƙara auce na yi kenan jira mana masu hulki kenan ta tabaru kenan abun su kenan ana shi mana iya kenan wannan ƙarya ce amma wasu ba san ga hadisi a wani wuri kada kamar ibnu ban ne ma hadisi mawdu'i wannan ƙarin jana'a bai bai inganta ba abu uku ne annabi ya ware khuffun nasalin aw hafir alƙashin wannan ibnu qayyim rahimahullah malamai sun yi maganganu da tsakani ga Allah kan mas'alar duk wata musabaka gaba daya masalawar take kama ganu kaman ina ga ibnu qayyim ibnu taymiya sun kama mas'alar suka raba tserere ko gasa kuma wannan abin suke magana malamai a wannan abin uku malamai dama sun yarda ko da kuɗi za a sa ɗan dai irin wannan ce ko kuɗi za a sa a yi kuɗi kuɗi ma abu ne wanda aka shara ta shara'anta a yi ta annabi ya yarda a yi musabaka a yi gasa a kansu su ne guda uku ko kuɗi za a bada za a kawo a kan wannan uku ya halitta a kan wannan abin su hujja kan shi suke nan musabaka akwai wadda irin wannan wadda nassi ya kawo kanta ita ko da kuɗi za a yi wadda nassi bai kawo a kanta ba amma tana wata maslaha ta rayuwa ko ta ajibuna da ba ko da babu sunanta saga ana yi amma kasa kuɗi kasa kuɗi a kanta akwai wadda ita kuma tana halitta wani abu na haram yanzu misali kamar godi za a kwas ko wani lido ko wani wani za a yi wanda ya sa damar saba shara wani shi wani haramun ce gaba daya ba gasa a kan lido ba kan kwasu kan wani a ce gasa ta dama ta haramta kenan guda ta aka shara'anta wani guda uku ko da kudi suka ce halitta a tabin sai ibn qayyim to inda yake da matsala kamar ibn qayyim rahimahullah cikin tabla arwa da cikin tashi da ya ka masala ta alƙashin wannan fa'inta ko bayanin suna raba abin wasa kashi kashi cewa da abin da ke da maslaha ko ilimi suka misali akan ilimi kan ake misali ake ta misali Qur'ani ko aka wani ilimin hadisi ko aka na abu a zo a yi shi yana ga karkashin wannan yana ga ana iya yi amma wasu kace a a ina nasi babu nasi wanda ya kawo da magana a cikin akwai kamar albani a cikin wasu nufin yanta albani mullah shi da ibn kayyar magana bai kawo bai zama hujja bai ibn kayyar babban ibn kayyar babban ta zama hujja kan mas'ala don shi sun tattauna kan mas'alar musabaka ta alkur'ani a yanzu mahiyan malamai a tare da zama ta saudiya suna kan mas'alar tun da abu ne na addini duka mun dogara wata mata ibn kayyar ce tun da akwai mas'ala ga addini kenan ana iya yin musabaka ta qur'ani ko ilimi shi amma albani ya ce gaskiyar magana ba wata madogara amma magana ibn qayyim rahimahullahu ba har yake ci albani yake cewa duk ana magana ko a ba su kuɗi dan dan kuzari sarauta ce gaskiyar magana yace ga sunan me suka ma addini duk mai abu ci a rayuwa dan wani abu na duniya in dai kai in dai kai musabaka dan cewa na na duniya to kai baka kai mutum zai duk wanda ya yake addini ba dan Allah ba ce bai samu bai addini komai komai ma addinin Allah to amma su kuma da suka hujjoji na ba da kuzari ga yara wajen kula da harnar shi da gaskiya dai a waya da tarbiyyar su don Allah shi ne a musu tarbiyya don gaskiya an kalli yara masu musabaka duk makomon ya ne hadafikin su kurin a ce kai firimi ne ko shi ne hadafin ba duk hadafinsu a cikin firime ne ba za ka yi ɗan musulmi mutum iya kuka kuka da hawaye zai ka yi kuka na bakin ciki ko kukan bakin cikin bai ci musabaka ba bai da irin hidima da ladin zai samu abu a bakin cikin ya faɗi a musabaka sai zama to problem cikin a rayuwa can kuma ga ruwa ya sanar na babu gaggama kanta duk wanda kan ci ƙur'ani za a ce mutu ƙari ne mai matsayin shi gobe kiyama haɗari ne ce ɗiyan sahabbai haka suka yi bane ce ɗaya magabata waye kusan da musabaka kan babu amma suka ma suka karanci qur'ani suka ma addini hidima kira da ta kai garo ba wanda zai musa musabaka a cikin su daga baya abin zama jiki kuma gaskiya ko ko mun haramta ba dai shi da ai hankali gaskiya ai hankali akwai matsala kwarai kal yara akan musabaka ta qur'ani zai bi dare da rana ta ya tai kuna ci firimi a idan Allah yanzu ɗan wani wannan ruwaya a nan sallar salama kurin ga abin da ya keɓance a kan tserere ko abin za a yi a ci kuɗi ana iya na wani magana ko tserere ba duka kuma ga suna masalha suna da alaƙa da wani abu na addini koyan antanama koyan halbi ko halbi yanzu ma kana ana koyan halbi mana ko da kiwo da bindiga ma ko ana koyan halbi ko ana koyan bindiga ana koyo da ana koyo wasu kama wani abu ne ba na abu ne ba na na halbi iya da kyau ka koyi halbi ko ba ga wani ba ta banza ma ko za ka aji halbaru ba ka koyi halbi ta kana da koyo wata nan mun je mun je nan kwamfani ana wata gwada kayan sojina sai ana gwada halbi musu sun ga malami ko sun ga malami ce sai wani giro ko malami ko malami ko da kasawa sai nace a bani suna ta suna ta yi da aka bani ga kun da kalba da na je bum mala tsaka to malam wai girma da duk kuma ya na karanci akwai ta masala da ake a cikin munduga akwai tsinan abu da ake an ka auna shi daidai abu ne in baka motsa kai linwa shi ba kun ka ce kun zurta da wurin ko ina ne ka da abu da ka sai wani abu in baka linwa shi ba ka halba kun zanta na karanci abin da ja ba kai da ne ba wasu kai wai garba na mala shi mala shi mala shi mala dole ka koyi wai nace na na koyi abin da haka akwai ba da ba da ba ko da kana koyo koyi halbi a takaice da kenan annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan abun guda uku ya bada dama a yi gasa ko da da kuɗi magana ke kuma ka ka magana fiye musu ba Allah kai mara Allah kai musu gobe insha Allah Allah musu Allah iya magana fiye mi ba wani wai kwata mutum fiye mu da jiwa Allah musu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ɗan uwa mas'ala ta magana ko ba fahimi ba ai abin da kace wanda ya ce ba na cika zauna abin na hire kun mu da cikin hire kan gariya kuma me اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته